نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتي نشاء تقص المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 24 ga watan bakwai miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka mai albarka masallacin Jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharh Sunna littafi ne na Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasi na 122 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta gabar da imamul barbahari ya ce ka yi hattara da jayayya da musu da kwatanci faɗi da kuma wato tattaunawa wadda ba mai fa'ida ba a addini lalle ka sani al'amuran addini bai kamata a mayar da su su zama gurin musu ba bai kamata al'amarin addini ya zama wurin jayayya ba bai kamata al'amarin addini ya zama wajen faɗi in faɗa ba ko kuma ainihin wato mayar da martani ko kuma ‘yancin ra'ayi lalle wajibi ne ka rusuna wa alƙur'ani ka rusuna wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zamanto addininka kana samun sani daga jaridu da mujallu wanda wannan ko shakka babu kuskure ne mai girma kuma ba zai haifar maka da ɗa mai ido ba da haka mun karanta faɗin Allah ma yujadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mala yake ta fa inna istima'aka minhum domin in kana sauraron waɗanda suke ma'abota musu ma'abota jayayya ma'abota falsafa da ainihin fasahar harshe masana filosofi da sauransu to wannan za su jefa maka shakku da kokonto a zuciyarka game da addinin da ka yadda da shi ka kudurce a zuciyarka kake bauta wa Allah da shi wannan yana daga cikin illar tattaunawa da irin su ko musu da jayayya game da abin da ya shafi addini mun karanta gabar da Imam Al-Barbahari yake cewa fallaha fallaha fi nafsika dan uwa ka ji tsoron Allah game da al'amarin da ya shafe ka wajibi ne ka mayar da al'amarin ka zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka lazumce ta ka kuma lazumci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi koyi da su domin addini innama huwa bitakalid ba wani abu bane face koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa masu girma Allah ya ƙara musu yadda wa man qablana lam yad'una fi labsi idan ka karɓi addinin ka daga magabata to ka karɓi addini daga wajen masu ikhlasi a addini masu tsantsanta addini wanda babu son zuciya ko misƙala zarratin a tattare da su don haka ba su kirawo mutane zuwa ga rikici a addini ba da haka su lokacinsu mutane suna yin addini ne gangariya irin wanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da haka koyi da su wastarih ka huta in ku kana so ka wahala ka wahalar da rayuwarka kuma ka je wa Allah a matsayin baka yi addinin da ya aiko manzon Allah ba to ka ajiye koyarwar manzon Allah ka yi riko da koyarwar wani wanda ya zama kishiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto addinin ka kai ba alqur'ani kake koyon sa ba ba a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba to lalle ka jefa kanka cikin rikici kuma ba kai ba hutu za mu tashi daidai gabar da imamu barbahari yake cewa waqif inda mutashabihi alquran qala almuallif rahimahullahu ta'ala imam al-barbahari a gaba ta 156 yake cewa waqif kai tsayi ka tsaya cak inda mutashabihil qur'an a lokacin da ka tsanci kanka a gurin da yake da rikici cikin alqur'ani wal hadith kai tsayi kada kai gaba gadi a lokacin da ka ci karo da wani hadisi da ya dan rikirkita ta wala taqis shay'an kada kai shaci fadin wani abu game da wannan ayar da ta rikirkice maka baka fahimce ta ba kada ka yi shaci faɗi game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka ci karo da shi baka fahimce shi ba ya rikirkita ka rikicin daga gare ka ne ba daga nassin ba qawlu waqif inda mutashabihi alquran imam al-barbahari da yace ka tsaya tsayin a lokacin da ka tsinci kanka wajen mutashabihi alquran ma'ana gurin da yake da rikici wajen fahimta a alkur'ani wal ka tsaya kada ka yi gaba gadi a lokacin da ka samu kanka a wajen wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda fahimtarsa tana da rikici wala taqis shay'an kada ka yi kwatanci faɗi na wani abu game da wannan ainihin mutashabihul qur'an din ko mutashabihul hadith fallahu jalla wa ala qala Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa wannan sharhi ne a Sheikh Fauzan Fauzan yake yi mana game da wannan gaba ta Imam Al-Barbahari yace Allah mai girma da ɗaukaka ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar maka da Al-Qur'ani anzala alaykal kitab Allah ne ya saukar maka da Al-Qur'ani minhu to shi Al-Qur'ani nan da Allah ya saukar maka minhu ayatun daga cikinsa akwai wasu ayoyi muhkamatun masu bayyananne hukunce-hukunce hukunce-hukuncensu a bayyane suke hukunce-hukuncensu warware suke fahimtarsu kai tsaye take wannan umul kita kuma alhamdulillah irin waɗannan ayoyin su ne asalin alkur'ani su ne asalin littafin shi ne ma'ana wannan umul kitab su ne makowa su ne asalin alkur'ani da haka idan ka ci karo da wasu ayoyin da ba irin waɗannan ba suka rikirkita ka koma cikin asalin alƙur'ani za ka ji bayanin su shi ne Allah ta'ala ya ce maka alƙur'ani da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin sa akwai muhkamat wayanda hukunce-hukuncen su a bayyane suke kuma waɗannan wannan ummul kitab sune asalin littafin wa waɗansu ayoyin kuma daga alƙur'ani ɗan mutashabihat masu rikitarwa ne kaga Allah madaukakin sarki ya gaya maka cewa wasu daga cikin ayoyin alkur'anin suna da rikitarwa wasu daga cikin ayoyin alkur'anin bayanin su a fayyace yake fa amma alladhina fi qulubihim zaygun Allah ta'ala ce amma Allah da kansa ya san cewa ko inda za su dinga laɓewa su dinga facewa a rumfar ayoyi mutashabihat dan su rutsar da mutane su rikirkita wa mutane lissafi su hargitsa wa mutane addini ba za su taɓa yi maka hujja su kafu a kan ayatul muhkamat ba sai dai ayatul mutashabihat sai su matsale da ayar da tana iya ɗaukan ma'ana biyu uku ko fiye da haka sai su laɓe da ita wadda daga cikin ma'anonin ayar kila akwai ma'anoni masu kyau akwai kuma mummunar ma'ana da ayar za ta iya ɗauka wadda ita suke nufi sai su laɗe da wannan ayar sai su kawo maka wannan aya a matsayin hujja ga abin da suke kansa na ɓata su ce maka yadda shi a cikin alkur'ani shi sa Allah ta'ala ce ka kula waɗanda fi qulubihim zaibun Allah ce amma waɗannan da akwai karkata a cikin zuciyarsu akwai karkacewa gaskiya akwai karkata zuwa ga ɓata akwai karkata zuwa ga ƙarya fayattabi'una ma tashabaha minhu suna bibiyar suna bin abin da yake da rikitarwa minhu daga cikin waɗannan ayoyi din ibtigha alfitna Allah da kansa ce ba wai suna bin wannan ayoyin bane dan neman gaskiya suna bin waɗannan ayoyin ne masu rikici ibtigha alfitnati dan neman fitina dan neman zau wato dan neman tada zaune tsaye wabtiga ta'awilihi da kuma neman haƙiƙanin fassararsa wa ma ya lamu tawilahu ba ku wanda ya san haƙiƙanin fassararsa illa Allah sai Allah Allah ne kaɗai ya san haƙiƙanin fassarar alƙur'ani ko haƙiƙanin fassarar waɗannan ayoyin mutashabihat babu wanda ya san haƙiƙanin fassararsu sai Allah kenan in ka zo kan waɗannan ayoyi masu rikici to sai ka koma cikin wasu wuraren a alkur'ani Allah da kansa shi yafi kowa sanin ma'anarsu zai fassara ma me yake nufi a can gurin da ya faɗo wata magana mai harshen damo ko ya faɗo wata magana mai ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya a cikin ma'anoni biyu ko uku wacce Allah yake nufi in ka koma cikin alkur'ani Allah zai gaya ma a cikin ma'anonin nan ga wanda yake nufi na ba in gaskiya kake ne ba in ko ba gaskiya mutum yake ne ba da ya ji za ta ɗauki ma'ana biyu ko uku kuma da gaskiya akwai ma'ana mara kyau sai ya laɓe kawai ce ya gashi na a cikin alkurani an ce kaza Allah madaukakin sarki ya ganar da mu warasikhuna fil ilmi Allah ta'ala ce masu zuzzurfan wato sani ma'ana masu zurfi cikin ilimi ya kuluna su za ka ji suna ce amanna bihi mun yi imani da wannan alkur'ani da ayoyin hukamat din da ayoyin mutashabihat din kullum min inda rabbina dukkaninsu daga wajen ubangijinmu suke wa ma yadhakkaru babu wanda yake wa'azantuwa illa ulul alba sai ma'abota hankali Allah ya sanya mu daga cikin su rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba da in hadaitana ya Allah bayan ka riga ka shirye da mu wa hab lana min ladunka rahma ya Allah ka ba mu rahama da jin kai da tausayi daga gare ka innaka Allah kai an talwaha kai ne mai yawan kyauta kai ne mai yawan baiwa rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nas kai ne mai tattara mutane liyaumin saboda wani yini la da fihi ko kuma a wani yini da babu kokonto a cikin wannan yinin zai zo inna allaha la yukhliful mi'ad lalle Allah baya saba alkawari suratu ali imran aya ta bakwai zuwa aya ta tara fa akhbara subhana Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bada labari annahu anzala alqur'ana cewa shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da alqur'ani fihi ayatun muhkamatun a cikin alqur'anin nan akwai ayoyin da masu bayyanannun hukunce-hukunce ne wadihatul ma'ana masu bayyananniyar ma'ana ne la ta ta fi tafsiriha wajen fassarar waɗannan ayoyin ba su bukata ila gairiha sai ka haɗo da wasu ayoyin don su baka ma'anar waɗannan din su falon ɗaya ne da ka karanta qul huwallahu ahad ka ce Allah shi kadai ne wannan bai ka koma ka nemo wata fassara ba a cikin alkur'ani qul ka ce Allahu ahad Allah shi kenan guda ɗaya wannan ba ka bukata ka ce ban gane wannan aya ta rikitar bari in koma wasu wuraren ɗauko wata ma'anar ko in ɗauko fassarar lan Allahu sabat Allah shine ubangijin nufi da bukatu Allah ya fito kowa ya gane lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi wannan ba ka bukata wani shari an gane ko to shine ma'anar wato a cikin a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ce akwai ayoyin da suke mutashabihatun wato muhkamatun kai akwai waɗanda suke masu wato bayyanannun hukunce-hukunce wa bihatul ma'ana wadda ma'anarsu a sarari take na tatajo ma'anar ba ta bukatuwa ila tafsiri ha ko fi tafsiri ha wajen fassarar ta da fayyace ta ila gairi ha zuwa ga waninta wa ayatun Allah ta'ala kuma cikin ayoyin da ya saukar a wasu ayoyin mutashabihatun masu rikitarwa ne suna da ma'ana fiye da ɗaya tahtaju fi tafsiriha wanda wajen fassara su suna buƙatuwa ila gairiha zuwa ga a nemo wasu ayoyin da za su taimaka wajen fito da su sarari da fayyace wata ma'ana cikin ma'anonin Allah yake nufi min kitabillahi daga littafin Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika ga misalin da zaka gane kal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan والناسخ والمنسوخ wannan fa duk akwai shi a cikin alqur'ani wata ayar Allah madaukakin sarki ya sake ta bai yi kaidi ba wata ayar Allah ta'ala ya yi ƙaidinta wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta a jihulce wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana da fayyace wannan jimillar ko dunkulallen bayani da ya kawo a can wannasikh wal mansukh a cikin ayoyin alqur'ani akwai wanda an shafe su akwai kuma waɗanda su suka shafe wasu duk a cikin alqur'ani akwai an gane ko da aka akwai al-mutlaq yanzu misalin ka dauki kalmar raqaba والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى الله تعالى ce wanda ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa yayin matarsa zihari sannan yana so ya dawo kuma wannan zihari din laifi ne mutum da yawa matarsa zihari ya ce an ci alayya ka zahari ummi ke kin yi kama da mahaifiyata kamar in ya mu'amalanci ta ya mu'amalanci kowa ya san haramun ne mutum ya mu'amalanci mahaifiyarsa to me ya kawo ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa kenan kamar yana haramta wa kansa matarsa kenan to yana so ya janye wannan magana sai Allah ta'ala ya ce to akwai horo da za a yi masa horon shine sai Allah ya ce fatahariru raqaba ya ‘yanta raƙaba baiwa yanzu kalmar raƙaba a nan baiwar iya ‘yanta ƙarama ta yi iya ‘yanta babba ta yi iya ‘yanta wayayya ta yi iya ‘yanta magidajiya ta yi iya ‘yanta musulma ta yi iya ‘yanta ahalin kitabi ta yi iya ‘yanta kafura duk ta yi saboda Allah bai fayyace wace fa tahariru raqaba kaga wannan mutlaq kenan akwai irin wannan a cikin alqur'ani da aka da Allah ya ce fatahariru raqaba karka tsaya neman kamar can da Allah ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya umarce ku yanka saniya ba a ce wace iri baqara in ka kamo ja ka yanka ta yi in ka kama farar saniya ta yi in ka kamo mai makuba makuba ka yanka ta yi in ka kamo budurwa ka yanka ta yi in ka kamo wadda ta fara haihuwa ta yi in ka yanka guzuma wadda ta daina haihuwa Allah kawai ce ka yanka saniya wanda kaga mutlak kenan amma akwai gurin da Allah madaukakin sarki yake cewa kuma yan tabaiwar mu'mina fatahariru raqabatin mu'mina wajen kisan kai Allah ta'ala ya ce wanda ya kisan kai bisa kuskure to cikin abin da zai naka fara sai Allah ta'ala ya jero sai ce fatahariru raqabatin mu'mina ya yanta baiwa mu'mina yanzu kaga wanda ya kisan kai yake so ya yanta baiwa in ya yanta wanda ba mu'mina ba bace ba saboda can Allah ya yi ƙaidi can kuma wajen zihari Allah bai yi ƙaidi ba kaga a cikin ayoyin alqur'ani akwai mutlaqa mutlaqat akwai muqayyadat akwai wanda Allah madaukakin sarki ya sace su yanzu da Allah ya ce wa ahsinu ku yi ihsani Allah bai yi ƙaidin ihsanin ba wa ahsinu kawai sai Allah ce inna Allah yuhibbul muhsinin ku yi ihsani wani ihsanin zai iya daukar dubu goma ya baka ya ma ihsani wani kuma gani zai yi isani ban ya baka dubu goma dubu ɗari kamar ka dai kamata ya baka dubu ɗari shine ya ma isani Allah shi dai kauce ya wa an hasilu wani kuma gani zai kai ya dai dubu ya zai doshe ka da dubu ɗari ya kawo dubu ɗari a wajensa kila miliyan ɗaya zai baka misali kaga wa an hasilu duk ta shiga ciki wanda ya baka goma ya yi wa an hasilu wanda ya baka ɗari ya yi wa an hasilu wanda ya bada miliyan ya yi wa an hasilu saboda ba a yi ƙaidin ihsanin ba kauce akai ku kyautata. kaga wannan duk gaba ɗayansa mutlaqat ne kuma da akwai irin waɗannan ayoyin a cikin alkurani sannan akwai kuma wanda suke muƙayyade kamar wancan da na bada misalin fataharinu raqabatin mu'mina kaga Allah sai ya kaidin bai wanda za a yanta da mu'mina cewa sai mu'mina sannan a cikin ayoyin alkurani akwai mujmal mujmal suka ce mahtamala ma'anayi au aksara wato akwai kalma wani lokaci kalma ce wani lokaci maganar ce tana iya ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya to wace Allah yake nufi yanzu bari misali wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Allah ta'ala ce matan da aka sake su za su yi zaman jira kafin su yi gama idda su yi wani auren za su yi zaman jiran thalathata in qur'i uku kuma al-qur'u din yana ɗaukan ma'anar jiran haila alƙurƙudin nan yana ɗaukan ma'anar tsarki mujmal kenan yanzu Allah ta'ala ce wadda aka sike ta za ta yi jini uku in aka ce za ta yi jini uku kenan in ta na ɗaya mijinta bai ce ya mai da ita ba ta yi na biyu bai ce ya mai da ita ba tana fara jini uku shi ko ya ce ba lokaci ya ƙure masa wanda suka ce tsarki uku ake nufi ta yi jinin farko ta yi tsarki bai mai da ita ba ta yi jini na biyu ta yi tsarki bai mai da ita ba ta yi jini na uku in dai ba ta yi tsarki ba yana da damar ya mai da ita ko da ta shiga jini na uku in ku shi ma ta yi tsarki to ta yi masa fawaci kuma kalmar duk guda ɗaya ce amma kuma tana ɗaukar ma'anar alƙur'u tsarki alƙur'u jinin al'ada an gane ko yanzu da Allah ya ce wallai idza asa asa da dare idza asa asa idan ya taho wallahi idza asa asa da dare idan ya juya kalmar asa asa tana daukan gabatowa tana daukan ba da baya kaga mujmal ne da akwai irin wannan in kuma ka ɗauko ma'anar wata jumla cikakkiya yanzu kamar ka ɗauki faɗin Allah aw ya afuna aw ya afu wallazi bi yadihi uqdatun nikah wane ne bi yadihi uqdatun nikah wani suka ce miji wani suka ce uba to duk ba cikin alqur'ani akwai irin waɗannan mujmal to yanzu kaga duk irin wannan sai ka koma ka ji wanne ake nufi a ciki da aka ce salatata qur'in tsarkin ake nufi ko jinin al'ada da aka ce aula afuwan da ne biye biye uku da tunnika wane ne biye biye uku da tunnika miji yanzu kana buƙatar ka nemi wasu ma'anonin da za su taimaka maka wajen fayyace wannan jumla da take da ma'ana fiye da ɗaya wacce Allah yake nufi Allah ya sa an bayyana yanzu kalmar in ka ɗauki al'ayin al'ayin ido wannan da kake gani ana kiransa al'ayin sannan al'ayin yana zuwa da ma'anar zinare kuɗi shi ma ana kiran sa ayin da hakan aka ce Allah aino to sai ka nemo wanne ake nufi a ciki domin aino ido aino kai dan mai kan asiri ma ana ce masa ayin dan mai kan asiri sai a ce masa ayin ido da kake gani ayin zinare kuɗi ayin to yanzu kalmar ayin ta zo to sai ka kalli a wani irin zubin zance ta zo in baka gane ba a zubin zancen da ta zo to kana buƙatar ka koma wajen wasu ayoyi don su fassara ma ayoyi da ta zo a guri kaza wacce Allah yake nufi yanzu da Allah ta'ala ce wajen maganar annabi Isa sai ce wa ruhun min ruhi ne yin mun sha maimaita wannan wannan min din tana da ma'ana wajen guda goma sha wani abu a cikin da larabci to da Allah madaukakin sarki ce min wace min din daga ciki daga cikin min guda goma sha biyar ko sha shida ko fiye da haka a ruhun min din nan wace Allah yake ne su daga cikin da kiristoci suka tashi sai suka ɗauki min littabi'i tunda tana ɗaukan tabi'idiyya sai suka ce annabi isa wani bangare ne na Allah shi yasa suke ce masa Allah me ya hujja sai su gashi na cikin alqur'ani Allah ce wa ruhun minhu kuma ita min din tana ɗaukan bangare ma'ana isa bangare ne na Allah to tunda bangare na Allah shi ma ka yana da wani nau'i na Allah taka to sai ka ce musu ba mun din da ka fassara da cewa ta bangare ba ita Allah yake nufi ba ne ta mallaka ce akwai mun ta mallaka domin inda mun din da kuke nufi ta bangare ce to da Allah ba zai kafirta wanda suka ce isa Allah ba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة kuma in har Allah guda biyu ne ko yana da ɗa ko yana kaza ya aka yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad to wannan min din ta ku ƙarya kuke ba irin ba wannan Allah yake nufi ba amma yanzu Kirista sai ga in yaje ka tunda ana daukar sa kai su wasu kasashe kamar Egypt da Wais koyo Larabci duk za su iya zuwa su harbi tsawa mutane lissafi da irin wannan والناسخ والمنسوخ sannan a cikin alkur'ani za ga akwai annasikh akwai almansukh annasik mai shafewa almansukh da kuma wanda aka shafe ma'ana akwai ayoyin da an shafe su akwai kuma ayoyin da suka shafe wasu ma nan sakh min ayatin aw nusiha nati bi khayrin minha aw mithliha wa idza baddalna ayatin makana ayatin wallahu a'lam bima yunzilu qalu inna ma anta mubtar bal aktharuhum la ya'lamun kaga Allah ya nuna cewa yana iya shafa wata aya ya kawo wata aya ko dai ce daidai da wanda aka shafe ko tafita Allah yakan musanya wata aya a madadin wata aya sai aka gano a cikin alkur'ani akwai ayoyin da muna karanta su amma an shafe hukuncin su akwai kuma wato kaga ashe akwai nasful abin nan tilawa wa baqa'ul hukum akwai ayoyin da an shafe karanta su amma hukuncin su yana akwai kuma ayoyin da an shafe hukuncin su an shafe karanta su kamar yadda Allah ta'ala ce sanuquri uka fala tansa illa ma sha Allah aga illa ma sha Allah kenan an shafe wasu wanda ila an ma manta da an shafe su ko suna cikin alqur'ani kamar yadda na Aisha take cewa khamsu rabaatin ma'lumatin yuharrimna ko asharu asharu rabaatin ma'lumatin yuharrimna a cikin alqur'ani da akwai wannan kaga kenan akwai ayoyin da muke karanta amma an shafe hukuncin su kamar yadda zai bamu misali yanzu a nan gaba zai kawo mana wata aya والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصيه لازواج متاعا الى الحول غير اخراج da in miji ya mutu ya bar mace sai ta shekara guda ta kaba shekara guda ne sai kuma Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai kuma aka ce to an maida shi wata hudu da kwana goma yanzu wata hudu da kwana goma ta shafe wancan hukuncin na farko na shekara daya kaga kenan a ce a cikin alkur'ani akwai nasikh wal mansukh bisa ka gane wannan ya zaka zo ka fada alkur'ani kai ka dinga masa hawan awara ko kun fahimta kullu hana mawjudun fi kalamillah wannan duk yana nan fa a cikin alqur'ani zancen Allah wa kalamu rasulihi haka ma zaka samu irin wannan a zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai nasu wal mansukh shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi wasu hadisan sai ga sai ka koma neman wasu hadisan su gaya ma ma'anar da ake nufi ana ko kuma akwai hadisan da su ma an shafe su wasu sun shafe wasu an gane ko yanzu kamar kuntu na haitukum an ziyaratul qubur manzo Allah ce da na hana ku ku ziyarci makabarta ba zuruha kaga an sa nasu wannan so na hana ku ziyartar makabarta ba yanzu ku je yanzu ku je ta shafe da an hana kaga an samu nasu wannan so a cikin hadisi da sauransu fa arzai amma ma'abota karkata zuwa bata ya akhuduna mutashabiha ko da yaushe za ga suna riko da ayoyi da hadisai masu rikitarwa wa yatrukuna al-muhkama sai su bar kuma ayoyin da ma'anar su bayyananniya ce la'annahum yuriduna al-fitna ba dan komai ba sai dan suna nufin fitina a addini suna son su fitini al'ummar musulmi wa yaquluna sai kaji suna cewa na'anu nastadillu bi kalamillah ai mu ma muna kafa hujja ne da zancen Allah yanzu wannan abin da muka faɗa ba ayat Qur'ani bace eh ayat al-Qur'ani ce amma yanda kuka fassara ta haka fassara take duk wani mai kungiyar bata duk wanda ka san shi yana jinginuwa zuwa ga addinin musulunci akwai a inda ya hudu hujja ya dogara a cikin alkur'ani sai ya samu wata hujja a alkur'ani ya ce shi ma hujjarsa kaza ce an fahimta ku wa inna min shi'atihi la ibrahim dan shi an ka samu wanda yake sabon jiga sai ce ah ga shi anan ma ta zo a cikin alkur'ani wa inna min shi'atihi la ibrahim shi ma mai yin dariƙa sai ce wa Allah wastaqamu ala tariqati kaji dariqa a cikin alqur'ani la asqainahum ma an ganafa to shi ne abin da Allah ta'ala ya gama duk wanda yake ma abocin bata sai ya zo ya makale a jikin wata aya ko wani nassi na alqur'ani ko na hadisi ya makale dan ya goyi bayan atan da yake kai shi sa Allah ta'ala ya gama akwai wannan sannan akwai wanda sukan shiga addini ko sukan jingina da addini sun zo da karkataccen zuciya kuma sun zo ejan ne na shaidan suna so su karkatar da mutanen da suke kan tafarki na dare su karkatar da su zuwa ga jam'iyyar shaidan Allah ya tsare mu amin wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji sun ce muna kafa hujja mu wa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa ya'khuduna qarafan sai su riko da wani bangaren wa huwa al-mutashabih shine wanda yake da rikitarwa wanda yake da rikitarwa dai wa ya turu kuna ƙarfin asir sai su yi watsi da ta ɓangaren annabi in fassiru wanda shi kuma zai fassara wancan mai rikicin wa yuwadduhu ya bayyana me ake nufi da wancan wanda ya rikitar din wa yuqayyiduhu ko kuma in sun ɗauki wani magana wata magana buɗaɗɗiya to ai akwai wata magana da ta tsuke faɗin waccan maganar sai su ki ɗaukar sa wa yubayyinuhu in kuma magana ta zo a dunkule a wani gurin to ai akwai inda aka bayyana ta warwara sai su iya amfani da inda aka warware sai su riko da inda ta zo a dunkulan saboda a dunkulan ne za su samu cusar gurɓatacciyar aƙida su kuma manufarsu amma masu zurfi a cikin munafili waɗanda suka kafu a cikin ilimi fa inna hum yaquluna su kan zaka dinga jin su suna cewa kullum min inda rabbina da ayoyin mutashabihan da ayoyin muhkamat din dukkanin su daga wajen ubangijin mu suke fa yarudduna mutashabiha in suka tashi sai su ɗauko ayoyin nan masu ɗan rikitarwa ayoyin da suke da ma'anoni fiye da ɗaya sai su mayar da su ilal muhukami zuwa da ayoyin da suke fito da bayani karara ayoyin da ma'anarsu ɗaya don su nemi taimakon fassarar da ma'anar wannan masu rikitarwa ɗin daga wajen wa'ancan wa'anda suke fayyace abu su bayyana shi fa yufassiruhu sai ga ya tashi ya fassara maka shi wa yuwaddihu ya fito maka da shi fili wa yubayyinuhu ya bayyana maka shi lahum gare su fa ya'maluna bil qur'ani kullihi shi yasa ar-rasikhuna fil ilmi zaka same su suna aiki da alqur'ani ne duka wa bis sunnati kulliha haka suna yin aiki ne da sunna gabaki ɗayanta wa yaquluna domin suna cewa kullum min inda rabbina duk mu ne daga ubangiji suke amma ahluz zayyid amma ma'abota karkata fa ya'khuduna arafan za ka same su ‘yan afato ne nuna bi ba'adul kitabi ne wa takfuruna bi ba'd sai su yi riko da wani bangare na nassi ko na alqur'ani wa yatrukuna taraf al-akhar su kiri aiki da ɗaya bangaren wa yaquluna hada min alqur'an sai ka ji sun ce ai wannan shi ma na yana daga cikin alqur'ani na'am huwa min alqur'an sai ka ce masa eh haka ne na yarda da kai wannan abin da ka kawo aya da ka kawo tana cikin alqur'ani walakin huwa fi nafsi ghayru wadih sai dai shi wannan aya da ka dauko a karan kanta bata fito fili ba ya tafi ila tauhidin tana buƙatar a sake fito da ita sarari tana buƙatar fashin baki ita kanta wannan ayar wallahu qad wadahu ko ba ni zan yi maka fashin bakin ba kai ma ba kai nake so kai fashin bakin ba Allah ta'ala ya yi fashin bakin ya kuma yi bayanin tafi ayatin ukhra a wasu ayoyin mu koma wasu ayoyin shi yasa haddace alqur'ani yake da ma'ana in ka haddace alqur'ani to ba wanda zai zo ya dinga walagigi da kai saboda in ya zo koma wannan sai ka ce sai kai sai ka ce to naji to kuma ya zaka yi da faɗin Allah subhanahu wataala a kaza guri a cikin suratul kaza a aya ta kaza amma ya fi so ya ga wanda yake kai kawai sai dai dan Allahu akbar dan kabbara ne kawai in yazo sa to ai a cikin alqur'ani an ce kaza an ce kaza kaza sai ka ce haka ne kuma fa to an gada abin da ba a so kenan ba za ka iya kare kanka ba to shine abin da ba so dan haka in kana da wannan ilimi na mai zurfi to za a ga cewa za ka dinga kokarin fassara alqur'ani da alqur'ani kuma yana daga cikin fassara da tafi kowace fassara tsada ta tafsirin alkur'ani shine at-tafsir bil ma'thur fassara alkur'ani qur'ani sashen sai fassara sashen sa alkur'ani hadisan manzon Allah su fassara shi wannan ita ce fassara da tafi kowace fassara ko tafsirin da yafi kowane tafsiri daraja da kima a wajen malamai والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث أحاديث صحيحة من ذا الله صلى الله عليه وسلم كل شك بابه ya yi bayani a wasu hadisansa ingantattu fa yuraddu kalamullah wa kalamu rasulihi ila ba'dihi da haka sai a mayar da zancen Allah a mayar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wani bangare na zancen Allah ko wani bangare na maganar manzon Allah fa yufassiruhu ba'dahu ba'dan sai wani bangare ya dinga fassara maka wani bangaren wa yusaddiqu ba'dahu ba'dan sai wani bangaren ya dinga gaskata maka wani bangaren wa yuwaddiqu ba'dahu ba'dan sai wani bangare ya dinga ƙarin bayani da fashin baki ga wani bangara hadhihi dariqatu ilmi wannan hadhihi dariqatu ahlul ilm wannan shine tafarkin malamai ma'abota ilimi ar-rasikhina masu zurfi a cikin ilimi amma ahlul zaik amma duk wanda ba masu ilimi ba ma'abota karkacewa a zuciya fa inna ya'khuduna bi ba'd al-kitab ko da yaushe suna riko ne da wani bangare na alqur'ani wa yatrukuna ba'da su kuma ki aiki da wani bangaren haka ba wa hada mawjudun kuma irin waɗannan mutanen irin wannan matsalar samanniya ce akwai tafi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani akwai irin waɗannan mutanen a kowane wuri akwai su ba abuhum ya faru haba an ta'amudin wasu daga cikin su suna yin haka da gangan su sun san akan bata suke su sun san yadda suka fassara wannan ayar ba haka fassara take ba sun san yadda suka ɗauko hadisin ba haka hadisin yake ba wallahi sun sani da gangan suka yi haka wa yuriduna tadlil babban manufarsu fatar da mutane shaidan ya ɗauke su kwantiragi ya biya su ya baje su cikin al'umma suna nan suna ta masa aiki ba dare ba rana sai san ƙarya suke shi kansa ya san ƙarya yake kuma wanda ya turo su su ma sun san shi ma ƙarya yake amma hakan za su zo saboda tamanin kalilan wani ɗan kuɗi ko wani ɗan mataki da suke samu haka za su zo su yi ta tallan wannan ɓarnar su yi ta tallan bid'a su yi ta tallan miyagun aƙidu suna yaɗa su cikin al'umma su sun san ba haka bane yuridu na tabulin wasu da ilimansu amma sun zaɓi ɓata saboda duniya wa ba'dhum wasu kuma daga cikin su ya fa'alu hada an jahali wani daga cikin irin wannan zaka shi ma yana yin haka ne bisa jahilci li'annahu muta'alimun domin ne da'awar malanta la yadri bai san komai ba da'awar malanta yake bai san wato ilimin ba lam yadrus usula bai karanci usul ba bai karanci qawa'id ka'idojin nan na addini ba walam yadrus ulumul qur'an ba shi da ido ko kadan game da ulumul qur'an wani ilimi ne mai zaman kansa da in zaka shiga fannin alqur'ani to akwai terminologies nan su ainihin wato ma'abota alkur'ani sai sanya wasu wani language da in ba a wannan ilimin kake wani ya kasance ba dan kana jin larabci wannan ba zai ahalaka ya sa ka cancanci sanin alkur'ani ba saboda akwai malaman ulumin qur'an shi ma ilimi ne na ulumin qur'an to sai ga mutum bai karanci ulumin qur'an ba wa ulumul hadith wal mustalah akwai shi kansa hadisin nan da kake kallo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun masa gata an masa ilimi fanni ne mai zaman kansa ana kiransa ulumul qur'an ulumul hadith ilimin da ya danganci hadisi wal mus'ala da su ma terminologies irin yarurrukan da suke amfani da su dan wanda duk yake da wannan ilimin zai gane in suka ce hadisin mursal duk wanda yake da wannan ilimin ya gane in suka ce hada hadisin mu'adal hada mudal wato fihi tadlis kaza kaza duk waɗannan wasu inciyoyi ne da wasu ainihin wato terminologies wasu wanda in kana cikin ilimin da an ce hada hadisun mu'allaq baka buƙatar sharhi hada hadisun da'ifun ka san me ake nufi da hada hadisun da'ifun hada hadisun hasanun li ghairi hadisun hasanun li zati duk wannan ka sani yarurruka ne ilimi ne mai zaman kansa to sai ga mutum kawai ya zo duk ba shi da wannan ilimin maka wa usulul fiqh ba shi da ilimin usulul fiqh bai san qawaid din da malaman suka gina fiqhu akai ba ba shi da wannan ilimin lam yadrus hadhihi al-umur duk waɗannan al'amuran ba bai karance su ba ghayata ma hunaka karshen abin da zaka same shi annahu kathirul muqala'a kawai mutum ne mai yawan karance karance yana da yawan leke leke ya buɗe littafi kaza ya karanto ya duba littafi kaza in larabcin sa ya dan fahimta yake nan rabi ya gane rabi bai fahimta ba haka zai kwaso ya tara mutane ya zo ne ya karantar da su wa kathirul hizz kawai sai dai kawai mutum ne mai yawan hadda fa banna annahu alimun sai ya tsammanin saboda yana da yawan leke-leke na littattafai sai ya tsammanin saboda yana yawan haddace abubuwa annahu alimun sai ya tsammaci shi malami ne idan kana ya hafazu kafiran tunda ya kasance yana haddace abubuwa da yawa wa yutali'u kafiran kuma yana da nazari da bincike da yawa lakin laysa indahu usulul ilm sai dai ya sani usul wato foundation din da aka gina ilimi bai da shi wa qawaiduhu harsasan da aka gina ilimi bai da harsashi ko guda daya li'annahu lam yata'allam domin bai yi karatu ba ala ahlul ilmi a gaban malamai fa hadha ala jahlin wannan ko shakka babu bisa jahilci yake wa huwa fi nafsi al-amr dalil a kuma lokaci guda ma batacce ne لأن طريق لأن الطريق الذي يسير فيه domin tafarki hanyar da yake tafiya yake kuma jan mutane a cikinta da yi udalali hanya ce ta bata umurud din yan uwa al'amarin addini al'amarin addini wa umurul ahkam ash-shar'iyya wa umurul ahkam ash-shar'iyya da al'amuran da suka shafi hukunce hukuncen shari'a tatadu ila ilayatin suna fa bukatar kulawa suna bukatar kulawa وتعتاد إلى تعلم suna buƙatar koyo a koyon su daga hannun malamai ka je gaban malamai ka yi karatu wa tahtaju ila talaqqin an ahli al-ilm suna da buƙatuwa zuwa ga karɓar su daga hannun malamai ma'abuta ilmi fahum baina amrayn da aka waɗannan mutane masu ƙoƙarin kafa hujja da mutashabihul qur'an da mutashabihul hadith to za ga ba sa fita daga ɗayan al'amura guda biyu imma za'ibin ko dai karkatacce ne mutum ya arifu shi ya san annahu muqti'un akan kuskure yake walakin sai dai yuridu tabni yana son ya batar da mutane ne wa yaqulu shi yasa sai ka je na hadhihi ayatu ai ga wata aya nan wannan ayar wa hadha hadithun wannan hadithun wa ana astadillu min kalamillah ni din ma da kake gani ai ne ma ina kafa hujja ne da maganar Allah alqur'ani wa min kalami rasulihi kuma ina kafa hujja ni ma da hadisan manzon Allah wa yagurru nas yana rudan mutane wa imma ko kuma ya zanto jahilin jahili ne la yadari ma tariqatul istidlal bai ma san hanyar da malamai suke bi wajen kafa hujja ba bai sani ba ya ake yi wajen kafa hujja da ayar alkur'ani bai sani ba ya ake bi wajen kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba wala tariqatu fahmin nusus wace hanya ake bi wajen fahimtar nassosin alkur'ani nassosin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba la ya'rifu hadhihi al-umur wa'annan al'amuran duk bai san su ba لأنه لم يتعلم على أهل العلم domin bai yi karatu ba a hannun malamai kawai larabci ke ji ya shiga ɗaki ya kunna kansa yake buɗe littattafai yana karantawa ko kuma ya danna kaset ɗin malam wani a nan yake saurara in ya saurara shi ma sai zo tara mutane ya musu karatu akwai masu irin wannan da yawa kunna kansa zai a ɗaki ya ɗauko littafi kaza ya ɗauko littafi kaza ya dudduba abin da ya fahimta to wanda bai fahimta bai koma kamus ya ɗauko ya dudduba ya saurari kaset ɗin malam wani ya saurari kaset ɗin shi kuma sai ya tashi nasa karatun amma ba wai malamai ne da shi ba bai zauna a gaban malamai bai karatu a gaban malamai ba innama ta'allama alal waraq yayi karatun sa ne kawai a takarda fal amru khatirun jiddan ash-shaykh fawzan al-fawzan yace al'amarin nan fa yana da hadari kware da gaske yanci rana addini wannan al'amari yana da hadari sosai لذلك يتعين على طلبة العلم دم هكا نيزم واجبي أكن طالبا إلمي أن يعتني بهذا الأمر سكلا متقى دون الأمر إلم الدين وأن يدرسوه دراسة حقيقية كما طالبا إلمي سكرن تولوا إلم نا الدين كما كرنتا تحقيقا على أهل العلم أقبا معلمي وعلى أهل البصيرة أقبا ما أبوتا بصيرة إلم إن كانوا يريدون الهدى in fa shari'a suke nufi wal khair in alheri suke nufi in har al'umma ɗaliban ilimi suna nufin alheri suna nufin shari'a to dole su yi haka wa illa idan ku ɗaliban ilimi neman suna suke shahara suke nema san a san su suke yi ba ilimin na hakika suke so ba hal mas'alatu khatiratun jidda to fa mas'alan nan tana da hadari matuƙa wa laysa al-amru maqsuran alaihim al'amarin ma ba zai takaitu iyakansu ba da illar iyakansu za ta takaitu da da sauƙi annahum ya halakuna wahdahum inda al'amarin zai takaitu a kansu su kaɗai za su halaka to da da dama dama lakin sai dai ya yuhulikuna gairahu su su ɓata su halaka kuma su halakar da wasu su mimman ya kata bibin daga wanda yake yin koyi da su wa yatba'uhum yake bin su fadillatu shar'i mutaradiqatun ba'daha bi ba'd don haka dalilai na shari'ar musulunci sashinsu a ɗaure suke da sashi ba sa rabuwa wal ahkamu shar'iyya hukunce hukuncen shari'ar musulunci mutaradiqatun a ɗaure suke wallazi ya kafa usilata duk wanda yake so ya tsinke alaka bayyana ha tsakanin su ya kafa ma amara Allah bihi an yusala to ko shakka babu yana ƙoƙarin datse da yanke abin da Allah ya yi umarni a sadar wa ya kuma min alladhina qala Allah fihim to zai kasance daga cikin jerin waɗanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a kansu wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar Allah ta'ala ce wa yaqta'una suna so su datse su yanke ma amara Allah abinda Allah da kansa ya umarni bihi da shi an yi sal asadar Allah ce kar a tsinka su kuma suna kokarin tsinke abinda Allah ya ce a haɗe wa yufsiduna fil ardi suna kokarin yin barna a ban ƙasa ulaika lahumul la'ana Allah ta'ala ce waɗannan la'antar Allah ta tabbata kansu wa lahum su'ud dar mummunan gida ranar tashin alkiyama shine ya tabbata gare su Allah ya kiyaye سورة الرعد آية عشرين دا دير والإياذ بالله وقوله ولا تقس شيئا المراد عن قياس الباطل إمام البربهاري يقول كذا إن كذا وتا آية متشابهة إن كذا ولا حديثي من معنى في يد إيه بكذانبا تو كذا كي شاتفئي معنى كذا كي قياسي وندي تبرقاتتشن قياسي وجن فهمتر آية وجن فهمتر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثالي قال الله جل وعلا Allah bai girma da kuka ce wallazina yatawaffawna minkum waɗanda suka mutu daga cikin ku wa yazaruna azwajan suka bar matan su yatarabbasna bi anfusihinna to su matan za su zaunar da kawunan su arba'ata ashhurun wa ashara tsawon wata hudu da kwana goma ta kaba kenan suratul baqara aya ta 234 wa fil ayati allati ba'daha a wata aya da ta zo a gaban wannan ita kuma qala sai Allah ta'ala ce wal ladina yatawaffawna minkum wa'inda suka mutu daga cikin ku wa yadharuna azwajan suka bar matan auren su wasiyatan li azwajihim to wasiya ce ga mazajen su mata'an ila al wato mata'an jin daɗi ila al zuwa shekara guda suratul baqara aya ta 240 kaga wancan ta 234 wannan ta 400 a 240 kaga aya shida ce tsakanin wancan da wannan to kaga kuma hukunci ya bambanta can an ce su zauna in mazajen su suka mutu za su zauna shekara guda ta kaba sannan ga wata ayar ta ce a'a za su zauna wata hudu ne da kwana goma ja'ala iddatul wafati sanatul kamila kaga a aya ta biyu Allah sai ya ce iddar mace ne wanda mijinta ya mutu iddata shekara guda ce dindi bi ayyul ayatayn ta'khudhu to yanzu ka ci karo da waɗannan ayoyin da wace za ka yi aiki duk kuma cikin suratul baqara bal ma tsakanin ayar farko da aya ta biyu aya shida ce tsakanin su waccan an ce shekara guda za ce wannan an ce wata hudu da kwana goma za ce to yanzu kai ka ci karo da waɗannan ayoyin malam yace bi ayyul ayatayn ta'khudhu ɗaya daga wace aya cikin ayoyin nan guda biyu za ka yi aiki al ulama'u kaga su malamai jama'u bainal ayatain su sun yi kokarin hada tsakanin ayoyin guda biyu bi annal ayatul akhirata suka ce ai babu wani cin karo a cikin alqur'ani ba contradiction a cikin alqur'ani suka ce ayar farko ayar karshe kanar fi awwalil amr tana magana ne akan farkon al'amari farkon musulunci idan mace tana tare da mijinta in ya mutu shekara guda za ta masa ta kaba hal kanatul mutawaffa anha a inda mijin wadda a inda wato wanda mijinta ya mutu ta baka za ta zauna fi baitiha a gidanta sanatan kamilatan shekara guda fi da iddati tana yin iddata kam thumma khaffafa Allah jalla wa ala sannan sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sassauta wa mata fa anzala qawluhu ta'ala sai saukar da faɗin Allah ta'ala walladina yutawaffawna minkum waɗanda aka mutu wato yutawaffawna minkum wato waɗanda suka rasu suka mutu daga cikin ku aka karɓi ransu daga cikin ku wa yadaruna azwajan suka bar mata ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara za su zauna tsawon wata hudu da kwana goma fa idza balagana ajalahunna Allah yace idan sun gama idda su sun kai wata hudu da kwana goma din nan yani balagana arba'ata ashhurin wa ashara fala junaha alaikum to ku babu laifi akan ku fi ma fa'alna cikin abin da kuke aikatawa fi anfusihinna a cikin kawunansu bil ma'ruf na kyautatawa ai la jinaha kenan babu laifi bayan mace ta yi wata hudu da kwana goma da mutuwar mijinta an ta kharuja min al iddati ta fita daga takaba wata tazawwaja ta sake yin wani auren wata tazayyana ta yi ado wata ta tayyaba ta sha turare li anna hanta har iddatu domin iddata ta kare yanzu kaga sabon hukunci an shafa wancan na shekara guda yanzu an mai da ita wata hudu da kwana goma lokaci yayi tsara mun ci to Allahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka amara ga wani ga wata matsalar shi ma malam zai kawo amara dan ka gane cewa dole fa alqur'anin nan ba za ka fahimci sama ta ba Allah mai girma da ɗaukaka amara bi katsi yadda sare yayi umarni da a yanke hannun barawo Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ce in ɓarawo ya sata a yanke masa hannu faffana ce wasariku ɓarawo wasarikatu da ɓarauniya faffafahu aidiyahu ma Allah ce ku yanke hannayensu suratul ma'ida aya ta 38 to yanzu tambaya ayyur ya daina tuqtau wani hannun cikin hannayen nan guda biyu za a yanke na dama ko na hagu tambaya farko wa min ayyi makanin tuqtau nan hannu ne nan hannu ne nan hannu ne wace gaba cikin guda uku nan za a yanke nan za a yanke ko nan za a yanke ko duka za a yanke tambaya ta uku wa kamil maglabun ladhi tuqta'u bi al nawa ne in mutum ya sata za a yanke mar hannu ko ko ne rago mutum ya sata sai a yanke masa hannu nawa ne sai mutum ya sata sannan za a yanke masa hannu kullu hada duk wannan tambayoyin guda uku laysa fil qur'an ba amsa sa cikin alqur'ani yanda kaji ayan nan wasariqu wasariqatu faqata u aydiyahuma kawai abin da yace Allah ce jazaa'a wato jaza'an faqata u aydiyahuma na kana min Allah wallahu azizun hakim kawai Allah ya ce farawo da farawo ya yanke musu hannu nawa nasu zata a yanke Allah bai faɗa ba iya ina za a yanke bai faɗa ba na dama za a yanke ko na ku Allah bai faɗa ba inna ma hada fi sunnatir rasul in ka yarda manzon Allah ya ba bayani to ya baka da matsala inda zaka samu matsala inda baka yarda manzon Allah aka aiko ya ma bayanin alqur'ani amma mu da muka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi dan ya mana bayani da fashin baki game da alqur'ani to manzon Allah ya yi wannan ya bada wannan amsa allazi wakkala Allah ilaihi wanda shi dama Allah ya wakilta zuwa wa gare shi bayanin alqur'ani ya mana bayanin alqur'ani bayyana manzo Allah sai ya bayyana annal lati tuqtau al yad yumna hannun da za a yanke na dama za a yanke wanda ayar bata faɗa ba amma manzon Allah cikin abin da Allah ya sanar da shi na fassarar alqur'ani ya ce hannun dama faqatu aydihum ana nufin da dama wal qatu to daga ina za a yanke min nufsanil kaffi daga gabar tafin hannu ni ban san nan ko nan ko nan ba Allah ma bai faɗa ba ya ce ko a yanke hannu to manzon Allah da aka ce ya mana fashin baki game da alkur'ani ya sauƙaƙa mana ya ce ba nan ba ba nan ba nan tafin gabar tafin tsintsiyar hannu nan za a yanke wa barawo wa annahu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa la yajuzul qat'u yanke hannun barawo bai halatta illa idza balagatis sariqatu sai idan abin da ya sata din ya kai wato annisaba ya kai nisabi talafata da rahima da rahimin wato sai mutum ya saci abin da ya kai dirhami uku an rubu dinar rubu a dinar ko kuma ya saci abin da ya kai rubu dinar rubu dinar kamar kudin sadaki kudin sadaki nawa ya kalanda dubu ɗari ne da wani abu na ganin ko ya dan da yake ana updating kamar ya kai dubu ɗari da ko goma sha wani abu in ban manta ba to sai barawo ya saci wannan mikidarin na rubu dinar ko salafatu da rahim sannan za a yanke masa hannu kenan mutum ya saci kasa da haka to sai dai a yi masa wani horon daban alkali ya masa wani horo da yake ganin ya dace da shi ne ta'aziri amma ba magana yanke hannu ba fasunnatu kaga kenan sunnar manzon Allah mufassiratun lil qur'an ita ce take fassara alqur'ani abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya fahimtar da mu gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin zurriyarmu Allah ka sanya albarka cikin iliminmu Allah ka sanya albarka cikin abin da ya azurta mu da shi Allah maɗaukakin sarki ka yarda da mu Allah maɗaukakin sarki ka faranta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk